ba na wata tarihi na izala abin nan dai a boko haramun nace abin da ya jawo boko haramun a najeriya har ya zama boko haramun din wato wani gwamna ne a borno ko sas ne sunansa ko mini sas akwai sas ko sai dan jayayya da mukaddamin khalifa na maiduguri dan shewa wulfati to da suna da kusaci da juna to da ya zama gwamna sai aka rena juna bayan an rena juna sai ya aika masa da buhun shinkafa sai ya faɗa wanda suka masa buhun shinkafa ka kai masa buhun shinkafansa ka ce in shi ma yana so buhun shinkafa zan aika masa sai ya ce waya masa bakar magana ce kamo shi waya kamo halifan shi a gulfatai aka to yan sanda suka zuwa aka ce babban sai je da mota ya kamo shi ya kawo shi ai ba samu an kama shi hankali ya tashi shi dan shi a gulfatai halifan fa ba samu an kama shi hankali ya tashi da hankali ya tashi to sai akwai wata makaranta a Borno ana karantar da izala a cikin makarantar makarantar wani sunan wani mutum sunansa indibi ana ke karantar da izala to anan sai a malamin izalan nan babban nan da kashe Kano ya sunansa Jafaru Adam na yake karantar da izala shi Jafaru Adam izalarsa ta ilimi ce irin ta Madina ba irin ta raddu ɗazani ba amma an yi ƙur'ani to sai ana ake karantarwa shi wannan su muhammad yusuf zunaza to almajiran shi ja'far adam ne to sai suka saba kan abubuwa guda biyu ja'far ya ce masa ka janye abubuwa guda biyu tafiye mu ta tafi daidai kamar da menene ka daina cewa siyasa kafirci ne ka daina cewa boko haramun ne ya ce shi ba zai janye wannan ba sai abun ya ya zafi tsakaninsu nan dai aka ci gaba da karantar da izalar a makarantar indimidin to wannan shi ne dalilin da ya sa abin nan ta yi ƙarfi a maiduguri ita boko haramun din da aka kashe ɗaya malaminsu almajirin shi jafar adam kamun na wuce jafar adam shi izalarsa ta ilimi ce ta irin ta madina na taɓa samunsa ina karantar da karatunsu abin nan a kazaure a gidan sarki ina karantarwa da na shigo sarki ya ganni sai ya ja ni muka shiga cikin gida ya ja shi ya far'a da muka shiga cikin gida daga shi sai irin jamfan nan mai mai gefe gefe duka a buɗe shi sarkin muka je cikin gida sai ya kawo aka kawo abinci muna ci mu uku da mai martaba sarki da shi Sheikh Jafar da ni Dahiru muna cin abinci sai na cewa Jafar Adam ce malam Jafar kaga yan yaran da ke tafe da su wallahi muhaddarin alqur'ani ne kuna ce musu ya'yan mushrikai ma bisa qur'ani ne kada wajen mushriki ya tace qur'ani ta ce malam don Allah tun da kake jin tafsiri na ko wa'azi ya ka taɓa ji na ce ɗan ɗariƙa mushriki tun da kake ai ke za muke rigima da ƴan izalan ai ke za muke rigima da ƴan izalan in ji Jafar Adam fa sai sarki ya masa fatawa da sarki ya masa fatawa ce a a ai matukan Imam Malik yana gari ba mai karɓan fatawa gashe kuma yana zaune kai min fatawa kaga nan ya yarda ni musulmi ne har ma malami ne har ina ganin ma wai kamar nafi shi To, wannan na gaya muku tarihin Boko Haramun izada da ta juya hannun wannan ta zama Boko Haramun. Hannu wani ne sunansa? Yusuf dai. Muhammad Yusuf, almajirin ya jafar. Izada ce ta juye ta zama Boko Haramun a wannan wurin. Yobe, akwai babban masallaci da aka gina a Damaturu. babban masallaci muna zuwa lokacin aikinsa ana tafiya tare da wani minista ake kiransa kaloma ali tare muke zuwa da aka gama masallacin aka gayyace mu budewa an gaice ni ni ban samu zuwa ba amma Sheikh Sharif ya samu zuwa to bayan nan sai akwai wani mutuwa shi baba ba abba da cikin gwamnatin Bukar to da shi da waɗansu mutane guda bakwai sai suka haɗu suka ce duk abin da izada ba ta yadda da shi ba wanda zai mana shi a wannan masallacin maimakon masallaci na Allah ne na dukkan musulmi ne sai suka mai da masallacin na izala shi ba ba abba da sauran masane guda bakwai Nika na mu yi zafi mu ko muna bi a hankali a hankali domin yobe yan tijjaniya sun fi sun fi saba'in da biyar cikin ɗarin ƙasar yan tijjaniya sun fi saba'in da biyar a cikin ƙasar yobe muka yi ta biya hankali saboda haƙƙin waɗannan bayin Allah sai ranar suka ce to mun yadda juma'a mai zuwa a zuwa ya zikiri juma'a aka taru ba sai aka ɗauko bindigogi da jan sanda da kuda kwano ba aka aka ɗaure masallaci ah jan sanda kamar aka ce musu ga wani taro ana yi na tashin hankali za su zauna ne ga wasu sun kawo tashin hankali jan sanda za su zauna sai suka ɗauko bindigogi da hular kwano suka zo suka ɗaure masallaci suka ce a zo wato kowa za su harbe shi kenan sarkin damatur ya ce a dawo kofar gidansa a yi zikiri aka koma kofar gidan sarkin damatur aka yi zikiri to sai Allah ya ce musu to masallaci na ni na ba da umarni a min zikiri a cikinsa bayi na sun shigo za su yi min zikiri kun nuna musu za ku harbe su ko kun ba su tsoro to ni zan kawo muku harbin da baban tsoro bane da gaske za a yi kadam sai yara suka ta cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت shikenan suka ce gwamnati gwamnatin dangutu ne kowa ma dangutu ne shikenan aka yi ta yara suka ɗauka suka yi ta yi har abin ya girma har domin daga nan yobe ne abin ya girma har ya kai can inda ya kai to dalilin boko haramun karfinta a yobi kenan dalilin karfinta kuma a can a borno kama za a kama mukaddami nan kuma an hana zikirin juma'a an hana shiga masallaci a yi wazifa sai gombe gombe ko wani shaɗanin yaro sunansa kabiru gombe shi ya ɗauki hoto na yana yawo da shi yana nunawa a ibadan ya ɗauki hoton yake ga mutane suna min sujada aka yi ta yawo da shi har ya je Saudiya ya kai musu yace ga wani mutum da a Najeriya ana yi masa sujada ina harami sai jami'an tsaro suka suka ce bismillah bismillah ce to sai suka kai ni ofishin su cikin harami suka sami kujera na zauna abin da ya sa muka kira ka an gaya maka an gaya mana ana maka sujada saboda haka muke maka nasiha in fa kabari ana maka sujada kana da rai in ka mutu za a wa kabarin ka sujada sai ce to ina waɗanda suka yi min sujadan ai su za a nemo ba ni ba yanzu an je lahira wanda suka gaya wa annabi isa dan allah ko abokin abokin tarayyar allah isa za a tambaya a lahira ko su za a tambaya isa ina laifinsa to wanda ya ce ya min sujada su ya suka ku ɗauko waɗanda suka ce sun min sujada din su suka yi laifi ni ban yi laifi ban san sun min sujada ba aka dare ana magana ne mu dai ai nasiha muke maka muna maka nasiha ne don kar ana yi maka sujada kana da rai ka mutu ai da kabarin ka sujudi da suka sallame na kai wannan shidanin yaro a wani wuri ma yanzu an hana shiga yi wa'azi kaman a wannan dai na san dai wannan garin su sarkin sudan din nan na maska ya hana shi duk inda hagan shi kore shi shi kabiru gombe to wannan shidani shi ya jawo gombe bala'in boko haramu adamawa adamawa abin da ya jawo musu yako ba da mutum kamar kamar balalau a cikin malamai yana tare da shirif ibrahim yana tare da ni amma tarayyarsa da balalau ya fi na kowa amma shi bai damu ba san me izara me dari ga ba shi yako yako ba ruwansa to sai a cikin wani azumi sai suka ƙetare dukkan malaman adama modibo modibo duk sun ƙetare suka ɗauko wani mai kamun kifi a argungu sunansa giro argungu wai ya zo ya musu tafsiri yana tafsirin yana zagi ya ɗauki hoton shi ibrahim nuna musu da kun ga wanga shi shi ibrahim wanda yan ɗariƙa suka bautawa mai zage-zage ana dariya sai sai abin da ya dami yako yako ya ce a sallame shi ya tafi suka ce a ranka ya sauran kwana kaɗan ne ma a yi haƙuri a ƙarasa to shi ko wannan shi ya jawo wa adamawa kuma boko haramu ko waɗanne akwai abin da ya ja musu to saboda haka su izala tsakaninsu da boko haramun kamar malami ne mai littafi yana jan littafi wani ko yana kusa da yana fassarawa malami yana jan baki mai fassara yana fassarawa abinda suke ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne to su yan izala sun ce kowane musulmi kafiri ne kar a bi sallah kar a ci yankansa sun faɗa ko ba su faɗa ba to wai musulmi in aka ya zama kafiri mai hukuncinsa kisa ba ridda ba musulmi in aka yanka masa aka yanke masa hukunci ya ridda ya zama kafiri hukuncinsa kisa ne ko to da suka faɗi aka su yan izala sai tsoronsu da kwaɗayinsu ya hana su zartar da kisa ɗin su kuma ƴan boko haramun ba sa tsoro ko na mutuwa ba sa kwaɗayi a wurin kowa in sun ji kwaɗayin kuɗi banki za su fasa su ɗebi kuɗi ba tsoro ba kwaɗayi su kwaɗayi idan ga tsoro ga kwaɗayi bambanci su gani wannan suna masu tsoro ne masu kwaɗayi ne su hango ka daga kaga mushrikin yana zuwa in ka sai an rabu an rabu an rabu me yasa kace za mushriki ba sai yana tare suwa ne ba ai duk mushrikai ne in yi hango ma da kaga mushrikin ta yana zuwa shugaban mushrikai ne wannan yana zuwa yana akaram kallah akaram Allah akaram Allah an zo lafiya an dare ba saduwa akaram kallah an dare ba saduwa me kenan munafiki to yan izala yan kama ne munafukai ne masu kwaɗayi ne masu tsoro ne su ko yan boko haram masu yin fassaran abin da yan izala suka fara tun da musulmi ne suka zama kafirai ba su da abin yi sai mu kashe su kawai mu yi jihadi su kashe mu yi shahada tun da ya zama su kafirai ne kawai yan izala suka faɗa to shi ne a zartar da hukuncin abin da yan izala suka faɗa ne su boko haram suke zartar duk abu ɗaya ne sai dai waɗannan ba su da tsoro ko na mutuwa ba su da kuɗayi ko na komai in sun ji kuɗayi kuɗi banki suke ba za su ɗiba waɗannan ku ga tsoro ga kuɗayi kullum suna gindin ƴan siyasa su yi su kawo in bari su zage su kafirai mushrikai kafirai mushrikai in sun ci zabe su koma wajen su ba bambanci tsakanin yan izala da yan boko haramu sai tsoro da kwaɗayi waɗannan suna da tsoro suna da kwaɗayi wannan ku ba su da tsoro zan nanata ba su da kwaɗayi su ne ake kiransu ɗan boko haramu abin da izara suke karantawa shine boko haramu suke fassarawa duk ɗaya ne na taɓa jin wani shugaban izala na abuja yana magana ya shi kuga waɗannan kun san dai ku waɗannan kun san dai yaran mu ne ko kun san dai yaran mu ne ko duke wannan abu kun san yaran mu ne ko ai na same su a soro duk sun gane na gane su a soro lokacin da yan yan boko haram suka zo soro din nan na gane su sun gane na gane su kun san da yaran mu ne masu yi ko to da izala da mai sunanta da boko haramun duk abu ɗaya ne bambancin su wa'annan suna tsoro suna kwaɗayi suna munafurci wannan ku ba tsoro ba kwaɗayi yanzu na gamu da shugaban izala na Najeriya abin da daga a akrama kallahu akrama a a furaddas furaddas an ce furaddas ne ko furaddas ya ce a to ai kai ma ka sha ce furaddas ne a kai ma mai wazi ne ba ya ce a kai dai furaddas kenan kai ina ina fasaladdinka na gan shi da matarsa na kace a fasaladdi fasaladdi sai ana dariya mutane ne kamar yan kama ba ruwansu kamar yan kama suke ta saboda haka Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amma duk wanda ya dauka da zafi a kanmu wallahi zai ga da zafi wayannan da wasa suke yi su yan izala masu wazi suna zage zage nan da wasa suke yi ba da karfi ba sun hango mu akar sun hango ga mushriki na zuwa mun zo akar makallah akar makallah ai mu yanzu kai uban mu ne kai ne shugaban mu kai ne uban mu yace ani ban da dan izala a kai su nawa alama ba na bakin mu na kai su da za ta huta kamar kai